الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin mai albarka da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban ina mana cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yammacin laraba sha biyu ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da sha biyu ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar lissafin da aka ƙaƙaba muna haihuwar ta annabi isa na da shekaru 2025 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya karɓi azummanmu da sallolinmu da addu'o'inmu da sauran ibadodinmu gabaki ɗaya muna bayani ne dai akan addu'o'i waɗanda ba su samu zuwa umra ba ya za su yi ƙila ba su da hali da ma waɗanda sun je umra ɗin domin waɗannan addu'o'in ana karanta su makka kuma ana karanta su madina da ladubba na addu'o'i to addu'o'in suna da yawa kuma muhimmai waɗanda insha Allahu da ka karanta ka tsaya ka yi su yadda aka ce to za ka ga biyan bukata fiye ma da yadda kake zato to amma gashi sun yawa addu'o'in sai dai ina fatar nan zuwa bayan sallah mu samu wanda zai daukan nauyi a rubuce su a cikin wani ƙaramin littafi haka sai in zazzaɓi waɗanda nake iya ba mutane sai a rubuce su a cikin wani ƙaramin littafi mu samu kamar addu'a ɗari haka a sake su zuwa ga mutane waɗanda insha Allahu ta'ala wanda duk ya karanta ko kuma ya yi ɗai daga cikinsu domin wata bukata to nan take zai ga biyan bukata daga ubangiji shi sa'annan da wasu ladubba waɗanda ake son mutum ya kiyaye lokacin addu'a da lokuta waɗanda ake son mutum ya kiyaye lokacin addu'a imamun nawawi yana karantar da mu cewa yana daga cikin abin da ake so lokacin addu'a ya zan mutu ya fuskanci alƙibla in ba ta kama dole ba to ana so mutu ya fuskanci alƙibla kunga da yawan muyin za su addu'a ba su lura da inda suke fuskanta ko? sa'an nan su yi kirda don lokuta na ijaba waɗanda na faɗa mana waɗannan lokutan ko? sannan akwai wasu bakuna waɗanda za su yi maka addu'a addu'ar tafi ƙarfi kamar iyaye in suna rayu idan iyaye suka wa ‘ya'yansu addu'a to addu'ar tana da superpower tana da matuƙa ƙarfin gaske shi yasa ake son iyaye a kowane lokaci su kiyaye ya zamanto addu'o'in da za su wa ‘ya'yansu addu'o'i ne na gari ko da ko 'ya'yan sun kasance masu yi musu laifi sannan duk saƙon da kake ma Allah kada ka ɗebe tsammanin cewa Allah yana karɓar addu'arka Allah yana karɓar addu'arka ma dama kana musulmi amma baya karɓa daga kafuri sai dai yana iya ba kafuri abin da yake so kafuri ya faɗi abin da yake so saboda addu'a ibada ce ba a karba a bashi lada sai dai ana karba a bashi a biya mai bukata ce an fahimci wannan to in har kafuri zai daga hannu ya roki Allah Allah ya biya bukatar sai dai ba ladar addu'a to ina gare ka kai musulmi kada ka ce ina yawan saba ma Allah don haka Allah bai karbar addu'a ta bari in daina roƙon Allah ko wani abu mai kama da haka iblis ma ya roki Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mishi ƙala rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
so kaga iblis ya roki Allah ya ce unzurni ya ubangiji kai mini jinkiri ila yawmi yub'asun har zuwa ranar da aka yi ake tayar da mutane ya nemi Allah ya mishi jinkiri kada ya ɗauki ran shi bayan abin da ya faru tsakanin shi da annabi adam ya faru ya san annabi adam da matar shi hawa sun saba ma Allah sun ci ganyen bishiyar nan da aka hana su su ci wadda ake kira shajaratul khuldi itaciya ta dawwama wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce doki dan ƙwararren doki yana iya gabani ya zagayo ta ya yi suka ya yi gudu na shekara ɗari bai zagayo ta ba to ya ɗebi ganyen wannan itaciyar ya ci bisa ga shawara da ruɗi na iblis sa'an nan mun san da cewa an ce ya yi annabi adam sujuda ko tare da mala'iku dukkanin mala'iku suka faɗi suka yi sujuda shi ba mala'iki ba ne aljani ne kana min aljini fafasaka an amurin rabbi وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
so kun ga iblis aljani ne kana min aljinni ya zama cikin aljannu aka ɗaukaka darajar shi aka kawo shi cikin mala'iku aka ce ya yi sujuda ga annabi adam ya ce ana khairun minhu ya Allah ba zan iya yi ma annabi adam sujuda ba saboda na fi shi khalaqata ni min narin ni da wuta ka halicce ni wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi da yumbu sai fara kiyasi shine farkon kiyasi tare da nassi alqiyasu ma'an nassi a baka nassi ka tsaya kana lissafi a'a to ai in aka ce kaza kaza fa in aka ce kaza kaza fa abinda ake so da an kawo maka nassi ka ce sami'ina wa ata'ana kada ka kawo wani misali ko kuma ka kama kawo wasu zantutuka na gefe gefe mm sami'ina wa ata'ana kuro to sai iblis ya kawo irin waɗannan zantutukan ya zama cikin ashabu a ra'aita khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halice ni da wuta shi kuma ka halice shi da yumbu to da wuta da yumbu wane ne yafi wuta kona ta kai ta lalata shi kuma yumbu shuka ake cikin shi abu ya rayu ko zaka ko ga hankali salimi hankali mai kyau yumbu yafi wuta to sai aka kore shi daga aljanna Allah maɗaukakin sarki ce ma Iblis fita daga cikin aljanna ba abin da ke yiwa ba ne gare ka kai girman kai cikinta قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصادقين Allah maɗaukakin sarki ce ka fita daga cikin wannan aljannar ba abin da ke yiwa ba ne gare ka kai girman kai a cikinta da haka ka sauka daga cikin aljanna ka sauka domin aljanna tana sama ko a tafsirin mu na isra'i mun yi bayani inda aljanna take don haka ka sauko daga cikin aljanna innaka minas sagirin lalle kai kana cikin wulakantacci iblis gabanin ya sauko sai roki Allah yace ya Allah ni kuma ina son ka jinkirta mini idan dai har na sauko daga aljanna kada ka ɗauki raina har ranar da ake tayar da mutane kowa sai ya mutu iblis yana rayu Allah maɗaukakin sarki ce innaka minal munzarin lalle kai kana cikin waɗanda ake yi ma jinkirin in dai jinkiri kake nema kana cikin waɗanda ake yi ma jinkirin shi kuma iblis ya rantsuwa قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم yace fabi ma agwaitani ina rantsuwa da abin da ka halaka na akan shi menene kafirci da girman kai don haka yana rantsuwa da kafirci yana rantsuwa da girman kai fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim lalle sina zaune musu tafarkin ka madaidaici summa la'ati yanahum min bayna aydihim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yace sun mala'ati yannahum sa'annan zan zo musu min bayan aidihim ta gabansu in kawata musu duniya eh wa min khalfihim da kuma ta bayansu in boye musu lahira ya zaman ta ba su tuna lahira duniya ce kawai gabansu wa ana imanihim in zo musu ta damayensu in hana musu aikata alkhairi wa an shama'ilihim in zo musu ta hagunsu hagayensu gefen hagu ya hana in sa su ta aikata ayyuka na barna wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu yawan yawan su suna masu gode ma Allah ba iblis ko zai samu batar da cikin kowane mutum dubu mutum 999 'yan wuta ne mutum ɗaya ne kurmu ɗan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbatar a cikin sahihul bukari a sahu kutubil musannafa sai dai akwai waɗanda Allah ya tsare waɗanda iblis duk yanda ya yi dabara duk yanda ya yi walankeluwa ba zai iya kai gare su ba Allah ya riga ya tsare su daga shari da makirce iblis ta kunga iblis ya roƙi Allah ko Allah ya biya mai bukata to balle kai da kake musulmi za ka komi saƙonka Allah na iya biya maka bukata sai kana iya sa iyaye su roƙan maka Allah kana iya sa wasu mutanen kirki ka ce da Allah ku roƙan mini Allah kana iya sa jama'a taron al'umma ka ce ku roƙan mini al'umma an fahimci wannan duka wannan ƙari ne amma dai kada ka ɗebe tsammani cewa wai kai in ka ɗaga hannu Allah bai karɓa ba wanda yake ɗebe tsammani daga rahamar Allah face wani iri face mutane waɗanda suke kafirai to jiya mai bayani addu'ar iyaye ga 'ya'yansu karɓaɓɓiya ce ko? to sannan akwai du'a usa'imi fi yawmi sawmihi fi yawmi siyamihi addu'ar mai azumi a ranar da yake azumi ranar da kake azumi ka daga hannu ka roki Allah ita ma wannan addu'ar takan ji babu shamaki musamman in ka iya addu'a ka sai da ake addu'a akwai ladubba akwai ladubba na addu'a kaga yau baka iya kwance kawai ka ci ya Allah ka sa gobe in zama shugaban kasa kaga wuce gona da iri ne cike addu'a ko ko kuma ka roki abin da yake haramun ya Allah yar malan Musa ko yar malan Aminu ko yar malan wa ya Allah ka bani sa'arta in lalata ta kaga Allah ba zai taimake ka wajen aikata fasikanci ba ko ko ko bawan Allah can da ya aje mashin din shi Allah ka bani sa'a in dauke shi ko waye shi kaga Allah ba zai taimake ka wajen aikin banna ba ko amma dai ka roki abin da yake na halal ka gani maimakin ka dauke mai mashin ka roki Allah ya baka naka mashin ba mamaki sai Allah ya karkatar da zuciyar shi zai ɗauki mashin ɗin ya miƙa maka to mai azumi duk lokacin da kake da bukata ga Allah ka ɗauki azumi musamman idan ya kasance ba ta cikin ranakun da ba a azumi ko ko ba a kaɗaita da azumi kaga in juma'a ce ba ka azumin juma'a kurin ko? sai ka haɗa ta da alhamis ko kuma ka haɗa ta da asabar haka ma in ya faɗo asabar sai ka haɗa ta da juma'a ko kuma ka haɗa ta da mi da lahadi amma ba a keɓance su su kaɗai da yin azumi na nafila ina fatar an fahimta to bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu ashe mai azumi idan ya ɗaga hannu ya roƙi Allah addu'ar ba ta da shamaki zuwa ga Ubangiji akwai wani hadisi da ina ganin alhakim abu abdullahi ne saburi ya ruwaito shi duk da yake cike isnadin hadisi akwai makal cewa yinin kiyama Allah zai taddabawa gaban talakai gaban duniya gaba ɗaya ya ce duk addu'o'in da ka roƙe ni yau sai mun tattauna su ya ce rana kaza ka roƙe ni addu'a ta samun abu kaza na duniya na baka an yi haka ko ba a yi haka ba bawa ya ce an yi rana kaza kuma ka sake roƙona na baka abin nan tun duniya an yi haka ko ba a yi haka ba ya ce an yi haka rana kaza ka roƙe ni sai ka gaban baka ba an yi haka ko ba a yi haka ba ya ce an yi rana ka za ka roƙe ni ban baka ba an yi haka ko ba a yi ba bawa ya ce an yi Allah ya ci gaba da lissafa mishi ya ce to waɗannan da na hana maka tattara maka ne nake yi domin in sa ka aljanna yau da haka wata rana Allah maɗaukakin sarki yakan kalli sunanka na can cikin 'yan wuta amma kana nan kana ta roƙon Allah miliyan kaza nake so ko kuma Allah zaben nan da za a yi in samu cin ciyaman na local government ko in samu cin senator ko in samu cin reps kuma ga shi ƙila shekarun da suka rage maka 'yan kalilan ne ga sunanka ya yi shekara goma cikin sunan 'yan wuta cikin list ɗin 'yan wuta sai Allah ce to addu'an nan da ya yi ku ɗauke ta ku aji mai ita har yinin kiyama domin in goge shi daga ciki ‘yan wuta in sahi cikin aljanna amma baka sani ba sai ka kama faɗi ya Allah na roƙe ka Allah na roƙe ka baka bani ba an fahimci wannan ko wata mummunan ƙaddara da za ta same ka sai Allah ya tunkuɗe maka ila za ka yi kisan kai a kai ka kurkuku a rufe har iya rayuwarka ko kuma a kai ka a yi executing a harbe ka sai Allah maɗaukin sarki ce to ku ɗauki wannan addu'ar tashi ku toshe waccan ƙaddarar sai zan bai yi kisan kan ba ku ƙara mishi ciniki a shagon da yake ku ƙara mishi lafiya ga jikin shi ku ƙara mishi ilimi ku ƙara mishi imani ku ƙara mishi hanyoyi na samu kai kana can kana roƙon wani abu shi kuma Allah yana na yana amfani da addu'ar yana tattare maka wasu abubuwa to sai dai na umar dama ya karantar da mu duk ƙofar da ake yawan ƙwanƙwasa aka nace aka yi ta ƙwanƙwasa ai sai an buɗe da haka in ka roƙa ka ga kamar ba a karɓa ba sake roƙawa sake roƙawa sake roƙawa kada ka daina na ce ci gaba da yi za a karɓa maka na do'in nan kashi-kashi ne nau'i daban-daban ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i masu yawa kuma duk wanda ka yi Allah zai karɓa amana ce da yi ko da ka ga baka samu biyan bukata daga yi na farko ba na ce da yi na ce da yi ba mamaki cikin wata ɗaya wata biyu wata uku sai ka ga bukatar ta biya to duk lokacin da bukata ta same ka miƙe kai ta azumi sa'an nan na uku akwai da'awatul musafir addu'a ta matafiyi wanda yake matafi idan ya roƙa Allah ya fi saurin karɓawa bisa ga wanda yake ba matafi ba don haka a duk lokacin da kake hali na tafiya yawaita roƙon Allah cikin tafiya akwai malaman musulunci waɗanda in suna da bukata ga Allah sai su kulla tafiya da sun yi tafiyar nan suka ɗaga hannu a matsayin su na matafiya suka roƙi Allah sai kaga kamar shawara aka yi da su nan take Allah ya biya musu bukatocinsu muna da hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce salasu da'awati la turaddu addu'o'i uku ba a mai ba a raddin su da bawa yayi waɗannan addu'o'in za a karba da'awatul walidi addu'a ta uba uba ya roƙon maɗa Allah maɗaukakin sarki kai tsaye zai karɓa wa da'awatu sa'im da addu'a ta mai azumi ita ma ba ta da shamaki da Allah wa da'awatu musafir da addu'a ta matafiyi ita ma ba ta da ba ta da me ba ta da shamaki tsakaninta da Allah hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan akwai addu'a ɗa ga mahaifi shi ma kamar yadda mahaifi ga ɗa shi ma ɗa ga mahaifi idan mahaifi ya mutu ya bar ɗa salihi to wallahi ya yi sa'a musamman ɗa wanda yake tuna shi lokaci bayan lokaci yana mishi addu'o'i yana mishi sadakoki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ma tabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin idan ɗan adam ya mutu to ayyukan shi sun yanki baki ɗaya faci aiki uku aiki uku kowanne za a rika kai mishi lada don haka yana cikin kabari zai rika jiyan alat na lada ta ɗayan waɗannan uku na farko yake sadakatin jariyatin sadaka wadda yau da take mai gudana ya gina masallaci ya taimaka an yi tafsir wanda ya taimaka aka yi tafsir duk lokacin da aka kunna tafsirin na aka saurare shi sai Allah ya kai mai lada a cikin kabari kuma duk wanda ya saurari tafsirin nan ya yi aiki da abin da ke ciki sai an kai mai lada sannan duk wanda ya saurari tafsirin ya riƙe wani abu daga cikin tafsirin ya sanar da wani kuma sai an kai mai lada ya gina rijiya inda mutane suke shan ruwa dabbobi su zo su sha ruwa ko shi ma yana sa ya kasance mutum yana cikin kabari ya rika jin alat na lada na ta zuwa alat na lada na ta zuwa da can sadda ya mutu aka kai shi kabari zinubban sun fi yawa amma yau da gobe alat na lada shigowa kawai yake yi alat na lada shigowa kawai yake yi me kake zato sai lada shi ta rinjaya zunubi ko? idan ko lada ta rinjaya zunubi mutum ya tsira man sakulat mawazinuhu فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
Allah madaukakin sarki ce waɗanda ma'aunayensu suka yi nauyi lada ta rinjaye zunubi to waɗannan su ne waɗanda suke masu kubuta gobe kiyama su ne 'yan gata su ne waɗanda za su shiga aljanna sagada don haka in kana so ka zamo cikinsu to ka yi ƙoƙari tun da rayuwarka ka yi sarƙa jariya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka cewa sadakar da ka yi da dukiyarka ta fi lada bisa ga wadda aka yi maka bayan mutuwarka wadda ka ɗiba gili da hannunka ka yi ta fi lada bisa ga wadda iyalinka za su yi maka don haka ka yi ƙoƙari ka ɗiba cikin dukiyarka tun kana raye ka gyara masallatai ka sai ma malamai littattafai na karatu ka sai ƙur'anai ka kai makarantun ne ka kai masallatai ka yi gyare-gyare ga masallacin unguwarku masallacin garinku sa'an nan ka gina ayyuka na alkhairi waɗanda za su wanzu ko da bayan mutuwarka to idan mutum ya yi haka zai rika samun lada ɗin yana jin alat amma in ka sunanta sunna mummuna ka gina gidan giya ko ka gina gidan ƙwallo ko ka gina gidan wani mummuna abu to bayan mutuwarka za ka rika jin mummuna alat dan da annabi adam na farko da ya fara kisan kai shi ya fara kashe dan uwa ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har duniya ta tashi duk akai kashin akai kisan kai tunda shi ya fara har duniya ta tashi sai an same zunubi kuma dan da annabin Allah ne sai ku duba ku gani don haka kada ka yi ƙoƙari ka ƙirƙiro wani mummuna aiki wanda bayan mutuwarka za a ci gaba da rubuta maka zunubin wannan aikin yi ƙoƙari ko yaushe ka zamo cikin masu aiki alkhairi to shi ko ciki alƙawalin da iblis ya yi ba zai bar ka kai aiki alkhairi ba zai yi tsaye ya zaune maka tafarki allah tafarki wanda yake madaidaici sannan zai yi tsaye ya haɗa ka da abokai da ƙawaye waɗanda suke miyagu waɗanda ba su barin ka ka yi aiki alkhairi duk inda ake aikin ɓanna kana kan gaba kuma dukiyarka ba inda kake sa ta face wajen aikin banna to sadaka jariya yake awwalajin salihin yad'ulahu ko kuma ɗa na gari wanda yake mishi addu'a idan ka bar wani ɗa na gari yana maka addu'a ya Allah ka gafarta ma babana ya Allah ka gafarta ma babana yana maka addu'a to wannan shi ma za ka riƙa ji alat a cikin kabarinka shi yasa tun kana raye ka yi ƙoƙari ka sa yaranka islamiyya ko ka sanar da su addini ka ba su tarbiyya mai kyau domin abin da zai biyo wa baya bayan ka mutu wanda ya mutu bai haihu ba bai je alat bai samu wannan alat amma wanda ya mutu ya bar ɗa salihi wannan ɗan ya je tafsirin alƙur'ani sai an kai maka lada wannan ɗan ya je ya karantar da sahihul bukhari sai an kai maka lada wannan ɗan ya je ya haddace alƙur'ani ya zamanto alaramma sai an kai maka lada wannan ɗan ya je ya aikata aiki na alkhairi ga sunan daban-daban akwai tsuruk na alkhairi hanyoyi na alkhairi ga sunan ba su da iyaka ko ya ɗauki ɗaya daga cikinsu ya aiki ana kai maka lada ya daga hannu ya roƙi Allah ya Allah ka gafarta ma mahaifina lada ta isa gare ka ya yi sadakoki lada ta isa gare ka kuma da bayan ɗiyan da yau ake haifuwa waɗanda ba a wa tarbiyya wasu mahaifinsu ya bar duniya an ce za a gina rijiya za a gina makaranta kuma ya bar kuɗi biliyoyi ya kaji kowa kowannensu daga cikin magadan ya juya fuska ya maishe ta gefe daban shi wallahi abinda ma za a bashi bai isa ta yi yana da plans waɗanda ya yi kaza kara itace haka suka rika yi suka hana a gina rijiya murtsatsi wannan bohol suka hana a gina makaranta domin mahaifin nasu sai da yana duniya ba wahalar da bai da su ba amma yanzu ga can cikin kabari yana neman taimako da agajinsu amma sun kawar da kai sun ce ba za su iya ba kuma dukiyar nan ba su suka tara ta ba shi ya tara ta dukiyar shi ce su ɗiba ciki su yi mai wani abin alkhairi ba su iyawa kuma da yawa yau haka ake samu da yawa yau shine abin da ake samu a raba gado wani ya kawo aidiya na cewa da Allah a dan hada wani abu awa baba wani abu na alkhairi sai kaga kowa ya kawar da kai ko awa mama wani aiki na alkhairi sai kaga kowa ya kawar da kai kowa ji yake dukiyar ma bata ishe shi ba to ka bar da salihi wanda zai rike maka addu'a zai rike ayyukan ayyuka na gari lada na isa zuwa gari ka an fahimci wannan au ilmin yun tafa bihi ko kuma ilimi wanda ake amfana da shi gizan kabar wani abu na ilimi wanda ake amfana da shi ka karantar kabar kasusuwan tafsiri kabar kasusuwan karantar da bukari kabar kasusuwan karantar da muslim kabar complete Quran cassette wanda mutane suke saurari kayan Qur'ani cikin cassette ko kuma a wani bangare na alkur'ani duk dai wani ilimi wanda ake amfana da shi wanda yake da alaka da lahira to kayi kokari kayi wannan so za ka rika jin alat a cikin kabarinka shi ma wannan to nan mahallu shahid cewa ana karɓa addu'a ɗa ga mahaifi ne ko? sa'annan akwai addu'a'u inda inda istikrazi minan laili addu'a lokacin da kake farkawa cikin dare su mutanen kirki ba bacci suke yi ba throughout wani da ya kwanta sai safe ta miƙe kawai wani ma in ya kwanta sai goma na safi sannan ya miƙe ya je a yi alwallah ka ga burin-burin an taso an yi sallah ana ƙoton kurciya ko wadda anas bin malik yake cewa tilka salatul munafik tilka salatul munafik tilka salatul munafik wannan ita ce sallan munafiki wannan ita ce sallan munafiki wacce ita ce sallan munafiki to ba sallan munafiki ba sallah mai kyau kuma cikin lokacinta da aka sa sannan ya tashi cikin dare ya yi na filfili wanda zai shiga cikin kabari a zuba ƙasa a rufe a kakkaɓe hannu a wuce a bar shi nan ya shekara dubu arba'in ko dubu talatin ko dubu saba'in ko dubu kaza cikin kabarin ina ya ga lokacin bacci a rayuwar shi ta duniya wanda wata rana za a yi ma wanka a sashi cikin likafani a ɗauko shi al'umman musulmi su taru a yi mai sallah a ɗauke shi a wuce makabarta ana ta gaggawa wanda tsutsa za ta riƙa cin naman jikin shi tana zagayawa cikin jikin shi ko'ina ta shiga cikin kwarin ido ta fito cikin hanci ta shiga cikin baki ta fito cikin kunnuwa kuma tsutsar da ke cin naman ɗan adam tana da bambanci da sauran tsutsotsi wallahi idan ka ganta hankalinka zai tashi matuƙa tsutsa ce wadda yake akwai firgita akwai firgici ga ganinta sannan ga azabar da ake cikin kabari wani kwanci ne yake bisa garwashi shekara dubu saba'in wani shekara dubu hamsin bisa garwashi kuma garwashi ba irin na duniya ba ba irin na mai nama ba wanda ake gashin nama rago wannan garwashi ne wanda ake duk da rana aka sa ciki tana gasuwa shi ne mutum yake kwance ga macizai kewaye da shi suna tisara ga azabar allah na nau'i daban-daban somantabi gabanin a ya busa cikin ƙaho ya miƙe ya ga bala'in da ke ciki yanin lahira don haka muminai na kirki al'ada su ce su miƙe cikin dare su yi sallah ko وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما su kaga mahallu shahid a nan ibadur rahman bayan Allah waɗanda suke Allah ya yi idafa su zuwa gare shi to su ne waɗanda suke tafiya bisa doron ƙasa haunan suna tafiya ba irin ta takama ba suna tafiya tare da tawazu'i sannan idan jahili ya musu magana su ce mai salama a dai zauna lafiya su ba su kula jahilai ba su mai da hankali ga jahilai to wata ɗabi'a kuma tasu ya bi tuna suna kwana cikin dare sujjadan ko wa kiyama suna sujuda kuma suna tsaye tsaye suke cikin dare suna ta sallah kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqumu min al-layli hatta nafakhat qadamahu annabi tsayuwa yake cikin dare yana sallah har kafafuwan shi suka kukkumbure kai har suka fara tsatsagewa kafafuwan suka fara tsatsagewa saboda tsayin da yake yana sallah kuma gashi shine dan aljanna number 1 shine sahibu muqam mahmudan ko shine ma'abuci wannan bagire wanda duk duniya gaba ɗaya duniyarmu da cikin sammai da ko'ina ba bawan da ya taka wannan darajar to annabi muhammad ɗaya taka ta amma kuma tsaye yake na sallah kuma sallar nan da yake yi kuka yake yi kuka yake yi har ana ƙoƙarin rarrashin shi cewa ya daina yin kukan ya zauna ya huta amma ko bai zaunawa ya huta ya ce alaikum bi qiyamil laili ina horonku da tsayuwa cikin dare fa inna da abu salihina min qablikum domin tsayuwar dare al'ada ce ta mutanen kirki waɗanda suka gabace ku so a miƙe cikin dare a ta sallah to lokacin da mutum ya miƙe ɗin nan idan ya yi roƙon Allah Allah zai karɓa annabi ma ya ba da addu'ar da za ka yi idan ka yi ta roƙi duk abin da kake so ka gani za ka kama an shawara da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'arra min al-laili duk wanda ya miƙe cikin dare faƙala bayan ya miƙe sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي bayan ya gama karanta wannan askarin sai ya ce Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mini auda ko kuma ya roƙi wani abu ya ce ya Allah ka bani kuɗi ko ya Allah ka bani mulki ko ya Allah ka bani sarauta ko ya Allah ka bani ciniki kasuwa ko Allah ka bani lafiya ko Allah ka bani wata bukata daga cikin bukatoci sai dai kada a manta idan za a yi roƙo ba a roƙon duniya ɗaya ko? muminai sukan haɗa duniya da lahira ne to idan ya aikata haka ya roƙi Allah ya ce istijiba lahu za a karɓa mishi nan take wayan tawadda a wasalla in kuma ya alwala ya yi sallah ƙubilar salatuhu za a karɓi sallar shi hadisi ne ingantacce yana cikin asakku kutubil musannafa sahihul bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da hudu annabi ya karantar da mu duk wanda ya miƙe cikin dare ya yi haka to addu'a shi ta kai zuwa ga Allah sa'an na faɗa mana cewa kuma mutum idan yana son addu'a ta shiga to ya dan yi kokari ya yi aiki na gari ko ba da amalil khair bayan wani wasu ayyuka na alkhairi ka yi sadaka ne sai ka zo ka roki Allah ka ka samu shiga zuwa ga Allah ko to ai ko ga mutane akwai waɗanda suke haka idan yana da bukata gare ka zai zo maka wani abun alkhairi ko kana da mai gadi wata ya kusa karewa sai kaga ya share gida ya wanke mota ya goggoge wurare tuni ne yake maka na cewa lokaci fa yayi wani kuma zai ɗauki zabi ya kawo maka da ƙauye ko ko yan kaji haka ya kawo maka daga ƙauye kaga duka wani aiki ne ya aikata wanda yake so ya ƙara samun shiga gari ka sannan wani za ka ga kila aikin ofis ne ko kasuwanci ko me kuke tare da shi kullum kokari yake ya dan yi wani abu wanda zai burge ka wanda zai ƙara samun kusanci gare ka har ya kasance ya kai wani matsayi gare ka wanda komai aka taso sai ka ce aje wajen wani komai aka taso sai ka ce aje wajen wani saboda me saboda yana aikata ayyuka na alkhairi zuwa gare ka to ubangiji idan kana yawaita ayyukan alkhairi za ka kai lokacin da zai maishe ka cikin mujabu da'awa waɗanda da sun roƙa da an karɓa musu
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
akwai wata mata yana cikin sharhu usuli itiqadi sunnati wal jama'a na imamun lalaka'i wadda ta zo ta kawo ƙarar wani babban malami mutumin kirki tana ganin shi ba kowa ba ta kawo ƙarar shi ga hukuma ta ce ai ya ci mata fili domin suna da fili makwabtan juna ta yanki wani ɓangare na filin shi ta ce cikin filinta ne aka je wajen hukuma ya ce ya za a yi in ɗebi ko da taki ɗaya ne cikin filinki in ƙara cikin filina alhalin kasancewar na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi duk wanda ya ɗebi filin wani ko da da taki ɗaya ne to gobe kiyama za a yanko daidai wannan gurin har zuwa ƙasa ta bakwai za a yanko shi a ɗora mai bisa kai ya yi tsaye da shi kamar waɗanda ba su fitar da zakka ne gobe kiyama za a gani ya tashi ɗauki da raƙumma wani ya tashi ɗauke da shanu kowa da abin da zai tashi ɗauke da shi wanda bai fitar da zakkar shi to haka ne idan ka ci filin wani in ka ci girman masallacin nan za a yanko har zuwa ƙasa ta bakwai a ɗora maka shi gobe kiyama kuma dole ka ɗauke shi a haka za ka tsayi ba a mutuwa balle ka mutu kai ta wahala a ubangiji kuma ya kyala kowa ya yi fushi a barkanan shekaru dubbai ɗauke da shi ya ce to ya za a yi a matsayina in ɗibi filinta ko da taki ɗaya ne alhalin na san da haka ina ta fi shi gata shi ba ɗan gata ba ne sai aka ba da hukunci ya mata daɗi aka kwashe wani ɓangare na gonar shi filin shi mai yawa aka mayar cikin nata aka ja layi aka ce ga iyana shi shi kuma ci ya Allah kada ka kashe ta sai ka makabta ta in ta makabce ya Allah kuma cikin hilin nan inda ta yi yanka ya Allah ka kashe ta ciki ne aiko sai gashi kurum an waye gari ta makabce ta makabce ta zo da sanda tana tafiya cikin filin tana lalabe ta fada rijiya ta mutu ciki wayan ga ana kiransu mujabu da'awa su da sun roƙa kawai da an karɓa akwai misallansu da dama waɗanda da sun roƙa da an karɓa kuma wasu daga cikinsu in ka gansu za ka rina su za ka ɗauka su ba kowa ba ne umar alfaruk allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wata rana yana tare da sahabbai sai aka ga yake bantu da wata mata baka wata tsohuwa yana ta dumi da ita tana ta dumi ta ki bare shi yana so ya daga matan nan ta abai suka ce ya amiral mu'minin wannan mata ta rike ka da yawa ta sake ka mana ka wuce ga ayyuka can na al'umma ga shari'o'i can an kawo da sauransu ya ce kai ya ce wallahi da za ta riƙe ni da na har zuwa dare wallahi da zan tsaya abinda kawai zai sa in ɗaga shine in je in sallah in dawo amma da zan tsaya kun san ko wata ce wannan ya ce kuna ganin ta baka haka kuna ganin ta tsohuwa kuna ganin ta ba kowa ba amma kowa ce a gurin Allah ya ce Allah ya saukar da sura ta alƙur'ani domin ta domin matsalarta ta zo tana kai wa annabi kukan mijinta mijinta ya haramta ta ga kai ne shi dai bai sake ta ta jike wani aure ba sannan ya ce kuma kwanciya tare da ita haram ne don haka ya bar ta haka na rataye ita ba mata aure ba ita kuma ba sakakka ba ba zawara ba tana cikin irin wannan rayuwar ta kunci ta zo ta kawo ma annabi kuka ya rasulallahi kaji kaji abin da mijina ya min shi kuma annabi wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayin yiwa dole sai an saukar mishi wahayi bai faɗi a son rai babu wahayi annabi bai ba ta amsa gamsasshiya wadda take so ba aisha ummul mu'minin ta ce ina cikin gidan manzon Allah na gana da wannan matar ba ni jan abin da suke ma faɗi ina ce ina ta aikin gida ba ni jan complain ina take kawo manzon Allah amma saboda darajar wannan matar complaint ɗinta ya samu shiga sai ga mala'ika jibril ya sauko ƙasami allahu بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
so kaga sai ga Allah ya sauko da aya cewa qasami Allahu tabbas adda kulli ta haƙiƙi cewa Allah sami Allahu Allah ya ji qaulan lati tujadiluka ko fi zawjiha zancen wannan matar wadda take mai son magana da kai game da sha'anin mijinta tana kawo maka complain idan ka faɗi sai ta faɗi idan ta faɗi ka faɗi idan ka faɗi ta faɗi kuna tattaunawa tana kawo maka complain to Allah ya jiya matar tana da muhimmanci a gurin Allah haula take bintu tuwai ko so ku duba ku gani don haka ‘yan uwa musulmi a riƙe addu'a addu'a tana da muhimmanci ƙwarai da gaske addu'o'in nan kuma akwai su kala daban-daban da annabi ya karantar akwai addu'a da ake da ismullahil a'azam suna Allah mai girma daga cikin sunayen Allah tunda Allah ya faɗi yana da sunaye da yawa ka kira shi da kowanne daga cikinsu ko walillahi ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
so kaga Allah madaukakin sarki ya ce walillahi al-asma'ul husna ko Allah yana da sunaye waɗanda suke masu kyau waɗanda sun kai gaya ga kyau fada'uhu biha ku kira shi da kowanne ɗaya daga cikin su duk sunan da kuka kira Allah maɗaukakin sarki zai karɓa muku to daga cikinsu kuma hadisai suka zo akwai suna Allah wanda yake mai girma wanda da an kira shi da wannan sunan zai karɓa ka fara da yin tahamidi sannan kai salati ga annabi ka ka buɗe ƙofar addu'a ko to sannan sai ka roƙa da wannan sunan anas bin malik allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallama idza karibahu amrun annabi ya gamo idan al'amari ya ɓata mishi rai abu ya zo mishi ya dagule mishi abu ya kai babba to sai kira suna allah al'azam ƙala ya ce sai annabi ya ɗaga hannu ya ce ya hayyu ya qayyum wannan ya hayyu ya qayyum wasu malamai suna ganin yanki shine ismullahi al'azam wasu suna ganin kuma yana daga cikin sunaye uku na Allah waɗanda ake dubin cewa cikinsu ne ismullahi al'azam yake to da matsala ta zo ma annabi sai ci ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiz da rahamarka nake neman agaji wallahi annabi na aje hannu sai ka ga Allah ka mai agaji yana aje hannu sai ka ga Allah ka mishi agaji haka ma irin wannan hadisin ya zo daga abdullahi bin mas'ud shi ma ya zo da daidai da wannan hadisin sannan anas dan malik Allah madaukin sarki ya kara mishi yadda ya ce ya kasance tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci tare da annabi wa rajulun yusalli shi kuma ni mutum yana gefe yana sallah sun mada'a mutumin nan mai sallah sai ya roƙi Allah ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum kun ga ya hayyu ya qayyum ya shigo ko yana rufe baki sai manzon Allah ya dafe baki kala yace laqad da Allah bismihil azim yace wallahi ya roki Allah da suna ne mai girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka kira shi da shi zai karba wa idza su'ila bihi a'ta kuma idan aka roke shi da sunan zai bayar kaka san darajar sunan ya hayyu ya qayyum to ka yawaita ambato wannan sunan ka yawaita duk lokacin da zaka roki Allah ka ci ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wallahi Allah zai karba maka akwai wani sahabi ma da ya ambato ni daga cikin sunayen Allah annabi ya ce wallahi ina ganin mala'iku guda talatin da wani abu suna kokuwar wane ne zai caɓe wannan maganar wane ne zai ɗauki wannan maganar cikinsu ya kai ma Allah ita farko wane ne zai fara kai ma Allah wannan maganar ko kowa suke wane ne zai fara kai ma Allah wannan maganar da sahabin ya faɗi saboda akwai suna Allah al'azam a ciki an fahimci wannan imamu ahmad ya zo da hadisi a al-musnad hadisi na 12611 abu dawuda hadisi na 1495 tirmizi hadisi na 3544 to ga addu'o'in nan zai yawa waɗanda da ka roƙa da Allah ya karɓa maka akwai wadda in kuna jayayya da mutum kuna kasayyan mata da shi akwai wadda in kuna makwabtakar shago da shi akwai wadda in kuna neman wata kujerar mulki za ka ka da shi kai tsaye in dai kai ka ɗauka ma ya riga ya gama faduwa ka ɗauka ya riga ranar yau faɗuwa akwai wadda ake ta neman tsari akwai wanda na taɓa ba ta neman tsari wallahi na kire shi nan zai zo ya ba da shaida ɓarayi suka shigo cikin garinsu ga shi an ji ya zo makka don haka an san akwai kuɗi suka shigo cikin ƙauye da bindigogi yake wallahi suna zaune cikin gida gidaje suke shiga suna tafid da mutane suna halbi suna halbi saphorodically babu lura babu imani babu tausayi yake amma sai su shigo cikin gidan ga shi zaune ga tsohuwa ta zaune ga kowa zaune suna bidar mutane ba su ganin kowa yake barawo goma sha uku suka shigo cikin gidan ɗauke da AK-47 AK-47 suna bidar mutane ga shi zaune na kallon su amma kuma su ba su ganin shi wallahi ne san yana nan raye kuma in zan kira shi zai zo ba da wannan shaidar cikin daren da ake barayin suka shiga sai da bugumin waya ce yanzu haka ga munan sannan ga barayin nan shigo mana suke amma ba su ganin mu akwai addu'o'in daban-daban daban-daban akwai na neman ilimi akwai na neman kaza akwai na neman miji wadda ta daɗe ba ta samu miji ba ko? akwai na neman mata wanda har ya zama tuzuru an gane duka addoyin gasu nan amma gaskiya ba mu da lokacin ambatonsu ina ce zan kama ambatonsu cinye lokaci za mu ta yi kullum ƙara kwanaki muke yi ko? kullum ƙara kwanaki muke yi zan dai samu lokaci bayan sallah in ibi wasu daga cikinsu in bayar ya zamanto aje mutane su yi amfani da su domin kamar irin na neman miji ta neman mata ta neman tsari ta neman dukiya haka kasuwanci ta neman aikin yi kunga sai a ware su ya zamanto a bayar an fahimta ba mamaki gobe in ci gaba da karatu na ba mamaki kuma in zo sai in maimakin yin wani wa'azi in riƙa lissafa addu'o'in ta farko addu'ar kaza a bayar ta biyu addu'ar kaza gurguje-gurguje ya dangance da na yi shawara insha Allahu ta'ala amma lalle akwai tara addu'o'i sai ka kiyaye da lalubban da na faɗa maka duk da alwala za ka yi sai za a gama ya ɗauki buta yana kallon duk inda ya ga dama imamun nawawi ya ce sunna ce ya ce ai musulunci ya gwada maka ka dubi alƙibla lokacin da za ka yi addu'a lokacin da za ka yi alwala alwala ga ta nan ka dubi alƙibla sannan ka yi alwala in za ka yi addu'a kuma ka yi tsarki idan kana mai tsarki sannan ka ɗaga hannu ka yi addu'a ka gabatar da wani aiki na alkhairi ko ka tashi cikin dare ko makamancin wannan ina fatar Allah mu ɗaukakin sarki ya taimake mu akwai sanarwoyi na farko dai akwai suna tv kano da muka yi muku magana akwai firija mai yawa kan na biyan waɗannan kuɗin tare da cewa kullum kuma cikin kashin kuɗi muke muna ayyuka waɗanda ku ba ku sani ba amma duk wanda ya tara mutane kwana ɗaya biyu uku hudu biyar shidda ya san da cewa ba zai tara su bai kashe ko kwabo ba ko don haka muna neman taimako ga mutane domin ya zamanto a samu a biya su kuɗin da ba su kasa miliyan ɗaya an fahimci wannan in ba ku ba su ba kun ga bashi ya koma kaina ni zan biya dole ina da su ban da su ba ku sani ba na biyu akwai gidajen talabijin da rediyo da suke sawa karatu akwai alu tv arfe biyu zuwa uku na rana suke sawowa akwai equity tv arfe tara zuwa goma na safe suke sawo na dare dai na dare suke sawo karatu equity tv tara zuwa goma akwai maloni fm kefi nasarawa state wani ya dauka nasarawa state ba ku sokoto ba allah ya saka musu da alkhairi shi kuma karfe goma sha ɗaya na safe zuwa sha biyar rana sha ɗaya zuwa sha biyu na rana akwai jigawa talabishin waɗanda su ne wanda suka zo jiya waɗanda suka yi ƙoƙarin ɗaukar nauyin jtv su kuma mun yi kure shekaran jiya ƙarfe ɗaya zuwa biyu na rana ne ƙarfe ɗaya na rana zuwa biyu na rana wannan lokacin ne suke sa karatun alhamdulillahi karatun yana zagayawa ko ina cikin duniya fatar mu dai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi don shi ba don wata manufa ba ina roƙon Allah ya karɓi dukkanin ibadodinmu ya tausaya muna ya karɓi dukkanin addu'o'inmu ya Allah ka karɓi dukkanin addu'o'inmu ka gafarta ma marigayenmu ka gafarta ma magabatanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin gidajenmu unguwanninmu garuruwanmu jihohinmu da ƙasanmu baki ɗaya da ƙasanmu ta Nijar domin Nijar ma ƙasanmu ce 'yan Nijar 'yan uwanmu ne muna son su suna son mu ya Allah kuma ka ƙara yalwata arziki a Najeriya da Nijar da sauran ƙasashen musulmi ko ina a faɗin duniya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد